الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to cikin ikon Allah yau wannan rana ta ladi 11 ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana 1444 wanda ya daidai da biyu ga watan april 2023 miladiyya annabi isa alaihi salam insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya karatunmu insha Allah to me Allah ya ce bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما
alhamdulillah wannan sura suratul suratul fatih ita wannan sura wato tana daga cikin surori wa'anda tana daga cikin surori wa'anda Allah subhanahu wata'ala ya da aka sa sunan surai dukkan ayar da zaka ji a cikin wannan sura mai albarka zaka ga ayar ta yi daidai da fatahu din budi din sauran surori na qur'ani akan dauko wata aya ko a dauko wata magana kalma ɗaya ma sai a saka sunan wannan abin da aka yi kila bai bai fa a kira shi sau ɗaya ba amma an sa sunan surar da wannan kamar suratul baqara misali amma ita suratul fatih wato dukkan ayoyin da zaka ji an karanta a cikin wannan sura zaka ga suna da alaka da da budi yasa ta fara aka ci gaba kuna jin da yadda abin yake ta tafiya tun farkon sura din sai Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minin lallai Allah ya yadda ga mu'minai izi bai'unaka ta tashjara lokacin da suke kai maka taffa suna baka haɗin kai suna ma mubaya karkashin wannan bishiya da aka tsaya wa alima ma fi qulubihim Allah ya riga ya san abin da ke cikin zukatansu ya san imanin da ke ransu abin da ke cikin zukatansu Allah ya sani shine ba su so ba a je yakin ba ba su so ba a je buɗe garin makka ko unwatan ɗin ba ne ba alibu ma fi kulubihim Allah ya sa abin da ke cikin zukatansu amma ba an zala sakinata alaihi duk da ya san zukatansu ransu ba daidai yake ba ransu ba su so haka ba amma saboda su 'yan gatan Allah ne ba an zala sakinata alaihi sai Allah ya aiko da nutsuwa sai ya zuba a cikin zukatansu wa asabahum fatahan qariba ya ba su ladar budi wanda za su samu nan gaba kaɗan fatahan qariba budin da za su yi na khaibar wato nan gaba Allah sai ba su wannan damar wannan aya tana daga cikin ayoyi wanda suke nuna girman sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na dai gaya muku a karatun mu jiya sahabban nan dukkan wanda zaka hararo yana cikin wannan su 1400 ko kace 1500 ko 1300 yanda dai aka samu sabanin ruwayoyi na masu tarihi amma duk wani wanda kake ji in kana jin karatu ana faɗi maka sahabi ko mutumin makka ne ko mutumin madina ne yana cikin wannan ayarin dukkansu saboda haka Allah ya ce ya yarda da su shi yasa nan malam imamu sawu yake cewa izu bayi'unaka lokacin da suke maka mubaya'a sai ce zarful lirida is din nan zarf ne masu kokarin rusa girman sahabbai sai su ce zarfu zamanin ne ma'ana wai a lokacin ne allan ya yadda da su amma bayan sun bau wannan gurin allan bai yadda sai ya janye to shi ne na malar mai zarf ya kamata musamman ne ne zarf a nahau na la'alluwar larabci ma'ana zarf shi ne hali hali shi ne zarf halin da kake ciki ko halin yanayi shi ne zarf akwai zarfu zamanin akwai zarfu makanin akwai kuma zarf na riba kamar yadda malam ya faɗa ana zarfu zamanin shine wani abu ya faru a lokacin a wani lokaci kamar ce lokacin sanyi ko lokacin ɗari ko lokacin zafi zarfu zamanin kenan zarfu makanin kuma abin ya faru a wani guri a wani guri a wani guri shine zarfu makanin an samu abin a wani guri shi kuma zarfin liriba in ji malam isawi ana sai ce halin da suka kasance sun yi wannan mubaya'a din to wannan mubaya'a da suka shi kenan Allah ya yarda da su wannan shine tafsirin malam kuma tarihi zai nuna maka wannan yanda Allah ya yarda da su din duk yaƙe-yaƙen da za a yi bayan wannan fatahu hudaybiya din nan za ka ga sahabban manzan Allah suna ta ƙara yawa iza ja a nasarullahi wal fata wa ra'aitan nasa ya rukuru na fi dinin lahi afuwaja afuwaja afuwaja mutane sai shigowa addini aka ta yi to kaga to shine na malam sawu ya faɗa haka ya ce wa ubbira bi sigatil madi an kawo wannan karatu da sigar laƙar radiya ɗin da Allah ya ce radiyallahu Allah ya yarda da su kuma aka ce lokacin da suke maka mubaya'a aka kawo sigatul madi aka ce radiya shine turawa suke cewa past tense abin ya riga ya wuce me yasa aka kawo wannan bi sigatul madi ce laqar radiya sai ce istihdaran li suratul mubalagha mubaya'a dan a halarto surar an riga an halarto surar su lokacin da suka yi manzon Allah mubaya'a din da aka halarto cewar gasu can manzan Allah ya ce to da aka yada cewa Uthmanu radiyallahu anhu an kashe shi to wannan hannuna ne sallallahu alaihi wasallam haka yi ai yace kun ga hannuna da dama sai nuna hannunsa na hagu yace wannan hannun Usman ne sai haka an gane manzo Allah sai haka yace wannan hannuna ne wannan kuma hannun na Usman ne sai haka sahabbai kowa sai yazo shi ma na dora hannunsa yana ta mika hannunsa yana ta mika hannunsa wani ya sa ta ƙasa wani ya sa a gefe wani haka can kuma sama hannun wane ne hannun Allah ne kamar yadda makaranta a baya innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim to wannan shine abin da malam ya faɗa yace wannan yace wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi kamar yadda malaman hadisi suke faɗa karkashin wannan aya da muka karanta annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma baya annas lokacin da mutane suke wa manzon Allah mubai'a a wannan lakar radiyallahu anhu izi bai'unaka din lokacin da suka yi mubaya'a me ya faru sai ce Allahumma inna usman fi hajatika wa hajati rasuluka ya Allah Uthman a cikin bukatarka ya tafi domin aikinka ne ya tafi kuma yana cikin bukatan manzanka domin manzanka ne yasa ya je shi ya tura shi kaga lokacin da haka ya dora hannunsa akan hannunsa na hagu mai albarka yace wannan hannun na hagu Uthman ne sai wannan addu'a din to yan uwa Allah ya riga ya yarda da sahabbai muminai su 1400 ko 1300 ko 1500 a cikin su akwai manya-manyan sahabban nan guda ainihin wato guda hudu akwai abubakar akwai umaru akwai usmanu akwai aliyu akwai al'asharatul mubashiruna bil janna dukkansu suna ciki ahlu bai'at ridwan suna ciki ahlu badrin suna ciki ahlu uhudin suna ciki dukkan wayannan da na gaya muku dinnan duk suna cikin wanda Allah ya yarda da su ya sa su tamfi ya buga laqad radiyallahu anil mu'minina ya riga ya yarda da su shi yasa kullum muke nuna wa al'umma a kiyaye qur'ani shine dastur din ba mu da wato ba mu da madubi na dubawa a duniyar nan irin qur'ani huwa allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid alqur'ani shine wanda banna ba ta zo mai a gabansa da bayansa duk abin da juyin da za a yi qur'ani ba isa a canja shi ba amma ana iya canja hadisai a sako hadisai wanda zaka ji a ka'ida ilimin hadisi ma tun asali da aka fara sai da manzon Allah ma ce la taktubu anni kar ku sake ku rubuta wani abu in ba qur'ani ba da kuka ji gode wan wa man yaktub falyamhu falyamhu au kama qala alayhi salatu wassalam wanda ya rubuta to ya goge daga baya aka sami kuma wasu hadisan sun nuna annabi alayhi salatu wassalam ya bada dama a rubuta din to kun ga dai a takeice tun farkon hadisi akwai hadisi sai a ce akwai wannan hadisi sahihi ne akwai a ce wannan hadisi hasan ne a ce wannan ainihin da'if ne wannan a ce maudu'i ne da'if raurauna kenan maudu'i ma akwai na ƙarya hadisi amma qur'ani sai dai a ce maka fihi ayatun muhkamata hunna ummul khitabi wa ukharu mutashabihat a cikin alqur'ani akwai ainihin ayoyi wanda suke muhkamai hunna ummul kitab su ne iyayen ƙur'ani ma'ana su ne manya-manya wanda ake itibarinsu al-ƙur'ani mutashabihai kuma suna nan ana karantawa ƙur'ani akwai ayoyin da zaka karanta akwai lafazan da zaka karanta a baka lada amma ba su da wata ma'ana da za a ɗauka ɗan adam ya aiki da shi za aka ce alif lamin sai a ce allahu alam muradi bi zalika kafiye ayin sa'at sai a ce allahu a'lam bi muradi bi zalika Allah shi san abin da yake nufi akwai ayoyi da yawa to amma kun gani Qur'ani duk abin da kaji Qur'ani an ce wannan Allah ne ya faɗa to mumini baya da wani no objection musulmi baya da wata wani zabi sai mu yi kauya da aya ta zo kace ban yadda ba to ka fita daga addini amma hadisi za ka iya cewa ban yadda ba a ce ai ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan jamhurin malamai suka ce ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kai mumini bai kamata ya lokaci ban yadda ba sai dai idan akwai hadisin da zai zo wanda yake daidai ko yake muƙabala da wannan hadisi da suka ce to kuma ya hadisi da manzan Allah yake faɗin kaza ya za a yi da shi to ka kara da mafita akwai hadisai wa'yanda manzan Allah yake fassara ayoyin alkur'ani kamar yanzu kaga wannan ayar lakar radiyallahu zuwa ƙarshe akwai hadisai da yawa wanda suka nuna manzan Allah yana nuna girman sahabban manzan Allah Allah daga cikinsu Allah Allah fi ashabi la tattakizuhum garba min ba'di na hada ku da Allah ina hada ku da Allah da sahabbaina la tattakizuhum garba min ba'di kar ku dauke su wani karan bara bayana faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wanda ya so su saboda sona yake son su wa man abghadahum wa bi bughdi abghadahum wanda yake kin sahabbai na to saboda kina yake son su wannan hadisi ne ingantacce babu wani magana akan sa ingantaccen hadisi kaga ya fasara wannan aya domin Allah yana son sahabbansa manzo Allah yana son sahabbansa mu'minai wa'annan su ne anil mu duk wanda zai zama mu'mini mu'mini yanzu sai dai ya koyi da sahabbai kuma duk imaninka duk aikinka ba kai saka kai sahabi ba ba za a kira ka sahabi ba ce kai wani da yawan sallah yake wani da yawan karatu makaranci ne ma ya ma rubuta qur'anai ko ya haddace su buhari su muslim ko mai ibada ne a ce ai ya zama sahabi wane shi ko karamin sahabi wanda bai komi ba a isa a faɗe shi ba kai ba saboda shi yayi ibada gaban manzon Allah ne malamin sa wane ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sulaka yan uwa mu kiyaye harshen mu kwarai yana da matukar hadari wanda Allah ce ya yarda da su ya yarda da su akwai ayoyi makamantan wayannan wanda ce ya yarda da su to to saboda haka mu kiyaye harshen mu in in ka ji wani abu ko a tsarin tafiyarka ne na kungiyarka ai ra'ayinka haka ne to aje wannan aƙidar tsakanin kai da Allahnka ai ibada da kake wa Allah ko wane ne yace maka dan Allah zaka burge Allah sai ka fito ka ga yawa musulmi cewa sahabbai ba su da kirki ka je ka aje wannan abin a aƙidar ka kasata an gane shi yasa wani bawan Allah da na ga yana magana ko jiya ne a social media yana magana cewa wata mata a Jos ta fito tana zagin wani malami tana zazzaginsa daga cikin abinda take gori ga musulmi wai musulmi me yasa in haka ne me yasa suke hawan jirgin sama na ai kirista ya kera jirgin sama me yasa suke hawan jirgin sama me yasa suke hawa mota tunda sun tsani kafirai sun tsani kirista ai kirista ya yi maka jirgin sama ya yi maka kaza kaza sai malamin ya fito yana cewa wannan mata ba ta daidai ba gaskiya ne sai ke cewa ai ba ta san addini ba ai musulunci shi ya kawo ilimin da ake kera jirgin sama ɗin musulunci malaman musulmi tun farko su suka kawo aƙidu a sorry suka kawo ilimi na sciences wannan kuma gaskiya ne duk haka irin su ibn sina da su aljabri da sauransu don haka gaskiya ne wannan sai ce to me ita bata san wannan ba sai tambaye shi to shi ce to bawan Allah na yarda da maganarka da muka gano haka tun lokacin tatar da mogol shekara 656 shekara 656 bayan hijiran manzon Allah aka sace mana ulum na Qur'ani suka daga daular turka aka shiga da su kasashen turai aka saci ayoyin qur'ani na sciences na ilimi da malamanmu irin rubuce-rubucen da suka yi aka je suka yi applying din abin suka aikata shi suka fito da irin ilimuka da muke gani na kere-kere na kere-kere da muke gani mu da muka gano yanzu ai mun san littattafan ai an san su ayoyin qur'ani dama namu ne to me yasa mu bamu ci gaba da training din ƴaƴanmu a cikin wancan lokacin da muka gane wanda zamu ci gaba da mu ma mu rika kera jiragen sama a ce musulmi suka yi mu rika yin magunguna a ce musulmi suka yi sai aka ban mu da labarare mai cike da wai littafin aqida ai musulmi ba aqida yake nema ba ai musulmi da ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wani bibini da zaka yi to fitina ce in kaga musulmi yayi sallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan ba abinda kake nema wajen sai dai ka nuna mai yanda zai gogormai amma sai aka cika littattafan library mu yanzu dukkan littattafan mai aka ce akwai ma wasu malamai malaman akida ne yanzu gaba ɗaya musulmi aksarin sun fada cikin wani hali ba musulmi bane sai an dawo da su wai kan akida kaga wannan kaga wannan rishin ganewa ne da kuma ainihin da sisa ta yahudu da nasara su sun kwashe roman sun kai kasashensu suna ta kere-kere suna daddanne mu da makaman nan da dawa duk su suke yi amma mu kuma an ban mu da fada tsakanin junanmu an ban mu da fada tsakanin junanmu musulmi ba zai burge ba sai dai idan ya shiga ya taba mutuncin wayannan mutanen da muka faɗa aka Allah ya faɗa laqad radiyallahu anil mu'minin sai ya faɗi wannan ya zage su sannan ya zama cikakken musulmi ko kuma a'a sai ya taba iyalan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai ya taba wani wasu waliyan Allah wanda suke to wannan shine daidai to shi wannan bawan Allah yana ta magana ce bawan Allah Allah sarki ina ma dai zamu dawo da ni da kai da dukkanin akidunmu wannan ayar duk musulmi mai yadda da Qur'ani ya yadda da ita ko wanda suke abu da zai ce a wai iz yubayunaka ai a lokacin ne zarfa zaman ne malamai suka ce a zarfu ruza ne ba zarfu zamanin ba ne ba zarfu makanin ba ne to da idan ka ce a ni ka ce na yarda ni zarfu zaman ne to riƙe aƙidaka kana la ilaha illallah la ilaha illallah to kana so mu haɗu eh mai magana da baki ɗaya eh to duk abin da ka san ni na yarda da shi to kar ka zagan mun shi ne ma ka in zagan ma naka ba da Allah ba haka ya kamata mi ba kowa ya rike nashi tunda ai kowa kabarinsa daban ko sai ka rike aqidarka ta wannan rishin yadda da su din mu nan Allah ya ce ya yadda da su to mu sai mu rike wannan wanda ya ce Allah bai yadda da su ba to ya rike aqidarsa shi ma amma akwai inda muke haduwa muna haduwa a masallaci mu ce Allahu akbar muna faɗin la ilaha illallah tare to sai mu zo da mu da masu san da masu kin da masu kaza naka sai in kiyaye ma naka kai ma ka kiyaye min nawa idan muka haɗu sai mai magana da yawu ɗaya yanzu su abokan zaman mu kirista suna da magana ɗaya fafaroma idan yi magana kun ga hatta a kirsimetinsu a kirsimetinsu akwai waɗanda ba su yadda da kirsimeti ta zama 25 disamba ba akwai wanda sai april ɗin nan wannan watan da ya kama a cikinta suke kirsimeti wasu kuma a february suke wasu a january suke amma kun taba jin wannan sabanin a cikin a bayanansu ko a rediyon su ko a wani kun taba ji ba ku taba ji ba paparoma shi ɗaya ne shi kadai ne in ya fito yayi magana to dukkan ainihin wato kaga ai shi ma yana da dariƙarsa amma duk krista mai bi idan paparoma ya magana zai magana da wannan magana za a yi magana amma musulmi na da wannan aka ce musulmi zai magana ce wani shehi ne zai faɗa in a saudiya ne in a siriya ne in a najeriya a ce waye dama da kaji daga saudiya ni mai maganan nan ni din nan zan fara challenging ce ban yadda da shi ba saboda na san bawahabiye ne shi kuma bawahabiye in ya ji mutum daga misra ne ko ya ji wani malami ne ko daga senegal ko daga morocco sai ce nima ban yadda ba saboda mi saboda sufi ne haka muke ba in daga iran ne shi kuma wani sai ce a ban yadda ba mai zagin ainihin wato sahabban manzan allah ne wannan abin da ya sa na tsaya ne wannan mu duba da wannan aya mu mun yadda da wannan aya duk musulmi na kwarai ya yadda da wannan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato Allah ya yarda da su sai Allah ya ce mai a gaba ya ce wa maganimu kathiratin akwai ganima da yawa kuma Allah yake wa sahabbai wato bishara ya akuzunaha wanda za ku karbi wannan ganima din ko ta akuzunaha bitta'i wal ya'i wa kana Allahu azizan hakima lallai Allah mabuwayi ne hakiman mai hikima ne shi yasa ya baku wannan daraja wa adakum Allah wa adakum Allah madanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما wato sahabbai wannan haƙuri da suka yi suka daure suka bi manzan Allah abinda ya nuna musu dukkan zukatansu ba su so ba domin suna ganin kaskanci ne amma tunda shari'a ta ce ga yadda za a yi suka danne suka danna zuciyarsu suka bi aka yi abin da aka yi aka yi sulhuru da biya Allah ta'ala yake ta musu albishir kuma wa maganimu kathirtan ya ku zunaha wa kana Allahu azizan hakima wa'adakum Allahu maganima Allah kuma ya muku alƙawalin wata ganima din kathira ita ma mai yawa ta ku zunaha wanda za ku karba banda wannan ganima wata ganima ma nan fa'ajjalakum hazihi sai Allah ya gaggauta baku wannan ganimar ta kusa hazihi wacce za ku samu nan da kwana 60 ko kwana kaza fa ajal lakum hazihi wannan ba ana tafiya ne an koma garin Madina ayat take ta sauka ana tafiya ana annabi yana ta karantawa annabi yana ta karanta fa ajal lakum hazihi Allah sai gaggauta muku wannan wato ganima kai bar kenan wa kaffa aidin nas anku Allah ya kiyaye hannun mutane daga gare ku walitakuna ayatul mu'minina domin wannan ya zama aya ce ga mai ga mu'minai wa yahdiyakum siratan mustaqima Allahu akbar kuma ya shirye da ku tafarki madaidaici wato wannan sai malam aka ce mutanen Khaibar wannan aya tana nuna mana asalin me ya haddasa ma yakin Khaibar da aka magana jiya musulunci baya zuwa ya fada gari haka kurum yace yakin kuzani sai ka tsokana sai ka nuna kai yaƙar musuluncin za ka yi sannan a yaƙe ka tunan mutanen khaibar akwai mutanen su hula fa'ohun su ne kamar mai akwai bani asad akwai gadfan bani asad da gadfan kusa-kusa suke da khaibara kuma hanyar da za a wuce a je garin makka ko za a dawo garin madina ta nan ake kewaya ta bayan garin su kenan sai suka rika haɗa kai da kafiran makka da kuma wannan usud da gadfan din akan a yaƙi manzon Allah a garin Madina to shikenan Allah sai ya faɗi wannan wa kaffa aidin nasi anku Allah sai kange hannun mutane daga gare ku annasu nan mutanen Khaibar ne da gadfan din da usud sun so su hada kai a yaƙi manzon Allah sai wai bayan ya tafi plan suka shirya suka ce to abinda za mu ku zo mu haɗu idan ya tafi hudaybiya mun ji an ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai je umara to abinda za mu yi mai plan sai bayan ai galibi ba sa tafiya da mata ba sa tafiya da yara akwai raunana da ba a tafiya da su sannan akwai dukiyoyinsu a ƙasa gonakinsu kenan abinda za mu bari sai ya tafi hudaybiya in ya tafi hudaybiya sai mu je mu afkawa matan da yaran mu kwato su ko kuma mu musu illa mu musu barna shine wa kaffa aidin nasu anku Allah duk ya ji wannan aka gaya manzon Allah Allah sai ya tsare sahabbai ƴaƴansu da matansu da suka bari ya tsare su daga wannan mummunan aniya wacce mutanen Khaibar da ƴan uwansu su su Ghatfan din suka shirya shine Allah yake faɗin wannan Imam Suyudi sai yake faɗin magana da nake faɗi yanzu ke ƙara ƙarfafa ta yake cewa al-suyudi ai fi iyalikum lamma kharajtum lokacin da kuka fita wa hammad bihim al-yahud sai yahudawan khaybar suka so su afka cikin garin madina fa qasafa Allahu fi qulubihim ar sai Allah ya saka musu tsoro suka ce kai in muka tafi ba in muka fada garin madina bayan annabi da sahabbai sun tafi hudaybiya ba mamaki fa Allah ya aiko wani abu mu ji tsoro Allah ya sako mana wani abu ko mala'iku ko wani abu dai Allah saka mu tsoro dai suka ce kai kada mu je dai za a kama mu ko za a za a gama da mu Allah saka mu tsoro sai ba su ba shine Allah saka musu wannan tsoro wa zalika anna yahudu khaybar hammu bi aqzi iyal an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahaba min al-madina fi ghaibiyati an-nabi al-hudaybiyya wa kana huwa sabab fi aqzi khaybar wannan na faɗi wannan ya ce wannan shi ne asalin wato dalilin da ya sa aka faɗa khaibar bayan sun tafi hudaybiya sun dawo Allah yana saukar da wannan ayoyi ka ji fa manzon Allah wa kaffa aidin nasu anku ce to dama sun dade suna kulle kulle yaƙoƙin da aka yi a baya dukkan yaƙin da aka yi da mushrikai kan kuma ta gazotul ahzab an yi ta kafin wannan lokacin aka haɗa kai da su suka dinga ba da abinci da makamai a ɓoye domin a yaƙi manzan Allah ai ba yanzu suka fara ba duk wani yaƙin da manzan Allah ya yi mutanen khaibar wannan yahudawa sai da suka taimaka domin a murkushe annabi da sahabbansa kuma ba su yi nasara ba to shine abin ya kawo Allah yake gaya wa manzan Allah cewa to ga yanan a hanya kana hanya ga yi muna gaya maka bayan kun tafi ga abin da suka shirya to shi yasa manzon Allah yake cewa to Allah fa ya ga mu abubuwa da yawa a suran nan yanzu in mun ji an dan huta fa a cikin al-muharram ga inda zamu danna dama an gaya muku akwai khaybar akwai ganima da za a samu to ashe khaybar ce shine manzon Allah aka danna aka tafi ainihin wato khaybar to kun gani a ƙarshe kuma sai Allah yake cewa ya shiryar da ku ta farke madaidaici wa yahdiyaku siratan mustaqima wannan magana ce fata wacce take a sorati mun san a sorati abinda aka rubuta aka karrara aka yi stamp aka yi sani ah to ko yanzu Allah ya baka mukami a office ka zama chairman na karamar hukuma ko ka zama secretary na karamar hukuma sai aka baka wani form aka ce wannan form din abinda ake bukata chairman na karamar hukuma kai sa hannu secretary ya sa hannu mu ga stamp stamp din su sannan an baka wannan abu da Allah sai ka tafi sakatariya sai ka samu shugaban karamar hukuma sai ya samu hannu stamp sakatare ma ya sa hannu stamp yaya wannan abin ya tabbata ko kana zuwa sai ka kai inda ake so ana duba sai a ga sanin na stamp ya tabbata kenan wannan abin naka ne to bale Allah Allah da kansa alqur'ani ya ce wa yahdiyakum siratan mustaqima ya shirye da ku tafarki ai ai ya shiryar da su din kenan wa ya hadiya kun siratan mustaqima sahabban manzon Allah fa kenan ya shiryar da ku tafarki bai daidaici ai ko kai ne yanzu ni malamin makaranta ne yanzu misali a ce na tara dalibai ina koya musu karatu a ce ranan jarabawa a ce dukka basu jarabawan nan ba ai ba su za a tuhuma ba wa za a tuhuma ni ni za a tuhuma to shi yasa illolin suna da yawa cewa sahabban manzon Allah almajiran manzan Allah ne shi ya ba su tarbiya ba su san Allah ba kai har suka koma ga Allah ma ba su san hakikanin Allah ba manzan Allah suka sani sallallahu alaihi wasallam shi nuna musu Allah ya koya musu tarbiya ya koya musu mu'amala ya koya musu ibada yau sai gashi Allah yana buga masu tamfi daga Qur'ani nassin Qur'ani aya muhkama sai ce wa yahdiyakum siratan mustaqima ya shirye da ku tafarki mu daidaici ya shirye da su Allah ba mu albarkacin su to da Allah ce wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا
وأخرى دوت غنيمر لم تقدروا عليها wanda ba za ku kai ba za ku iya kaiwa gare ta ba amma kad ahata Allahu biha Allah ya tsare muku ita yanzu ba za ku iya kai gurin ba amma Allah ya ce na tsare muku ita kai tsaye da wata ganima banda ganima khaybara wacce Allah ya tsare muku ita amma yanzu maganar da aya take sauka ba za ku iya zuwa gurin ba kad ahata Allahu biha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah mai iko ne akan komai mai iko ne akan wannan tsarewar da ya muku wannan ganimar za ku zo kan gurin wannan aya tana nuna mana fa yanda Allah yake kwadaitar da bayan Allah akan su kirki su ya saka su aljanna sai Allah kuma yake nuna dan adam yanda yake da san rayuwa ma wannan haɗin wa ukura lam taqdiru alaiha wannan haɗin ad-damir yaudu ila al-ganima wata ganiman nanan lam taqdiru alaiha haɗin ganiman kad ahada Allah biha hadin ganima kaga ga jihadi ladan jihadi ga kuma ganima ba laifi bane Allah yana kwadaitar da bayinsa akan a samu abin duniya na halal daidai ne to wannan malamai suka ce wace ganima ce wannan wadda hada Allah biha sai aka ce farisa ne da Rome farisa da Rome saboda Allah ce lam taqdiru alaiha kad ahata Allah biha da yawa daga cikin sahabbai wanda suka rayu zamanin sayyidina Umar wasu sun rasu wanda ba a ci wannan ganimar da su ba amma da yawa daga cikin su kuma da su aka yi je aka buɗe Rome da Paris kaga maganar Allah a ƙarshen ayawa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah mai iko ne akan komai kun san zamanin sayyidina Umar an yi budi da yawa Allah ya hore masa cewa an bude garuruwa da yawa hatta Iran Farisa sayyidina Umar ya kai musulunci Iran amma yau ba su da makiyin da ya kai shi a cikin musulmi akwai habbiki suke yi ranar da abu lu'ulul majusi ya kashe sayyidina Usman da ya kai sayyidina Umar da ke so in ci hamurnan ranar suke don kusan yadda Allah ke jarabtakan musulmi da musiba kamar yadda maulama shaidar son boce yake fada aka ta mai tambaya akan wai me yasa musulmi tsakaninsu ba su hun bainahum shadidun suke ta abin nan sai kawo wannan hadisin yake cewa Allah ya roƙi manzon Allah ya roƙi Allah akan wannan abubuwa da ya faru ga annaba mutanen annabi Ludu mutanen annabi Hudu mutanen annabi Salihu ga sunan dai mutanen annabi Musa za ku ji duk an halakar da su manzo Allah ce Allah karkasa al'ummata a samu ɗaya daga cikin wannan Allah ce mun ansa Allah ya manzo Allah ya ta roƙon abubuwa ce mun karba yace Allah karkasa al'ummata ya kasance tsakanin su suna dukan junan su suna fada tsakanin junan su Allah ya ce manzo Allah wannan ba za mu ansa ba the only abinda manzo Allah aka ce ya roƙa Allah ya ce a ai wannan a'a saboda abinda Allah ya hukunta wannan al'umma ita ce ta ƙarshe banda ita ba za a aiko in aka yi haka aka kyale haka to to kuma an tashi daga tsarin cewa kai cikamakin annabawa ne da manzannin Allah shi ma ba wai ba ansa din bane ba a'a akwai inda aka kai ta ansar abin da ya roƙan akwai inda aka nuna shi inda aka kai shi to da maulama ya bada wannan hadisi sai ke cewa gida ne yanzu wanda yake da rai ga kayan alatu a ciki da gwalagwalai da zinare da kudi da kaya ciki a gidan da mutane wannan kuma gida ne kharib a gine yake kango ne amma gashi fa gida ne amma dakunan ko abin nan ba saba abin da ake aka a ciki na ba kowa daga kadangaru sai mace zai a cikin gidan dala idan barawo ya zo wani gida zai shiga a ciki ce gidan nan mai kayan alatu da jama'a da kuɗi nan zai shiga ko ce to haka musulunci yake da sauran addinai kaga misali ne mai kyau to sai dai mai hikima akwai tarku duk wanda zai zo da wani abu wanda yake sabanin musulunci ba zai zo da abin direct ba ya ce kai ku zo mu fa ba mu yadda da qur'ani ba ba zai yi wannan ba kai ku zo mu fa ba yadda da sahabban annabi ba zai faɗa ba kai ku zo mu ba mu yadda da iyalan manzon Allah ba wallahi ba zai faɗa ba sai dai ya ce ga wani abu wanda dukkan musulmi na san shi wannan yazo ya ce ma sunna dan Allah wani musulmin kware ne bai san sunna sunnan manzon Allah fa to in ka duba me mawara a hazi sunna karkasan sunnar me zaka gano karkashin ta sai kaga wasu abubuwa ga sunan ga sunan karkasuna wani sai ce ma ahlul baiti iyalan annabi dan Allah wani musulmin kware ne bai san iyalan annabi sai da sai da cikin yan sunna din na zamani amma duk musulmi ba wanda za a ce bai san iyalan manzon Allah ai su ne pest daga manzon Allah sai su sahabbai baya suke biyowa domin kana faɗin falalar sahabbai su fa biyu ne suke ci su iyalan annabi ne kuma sahabban ne saboda haka daga manzon Allah sai su a daraja sai sahabbai su biyo baya to amma karkashi sai a koya ma wani abu wanda zai ke warware wannan ayoyin da muke karantawa kuma to jama'a sai an ba hankali sai ka duba ka ga kai mai hankali da Allah ya baka kai addininka abinda ya farlanta maka shine da ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ka samu mabudi da ka shigo ciki sai a ce to akwai abubuwa guda hudu da suke gabanka shi ne ka tsaye da sallah in kana da hali ka bada zakka in kana da hali ka je aikin haji kai azumi ba in kana da hali ba kai azumi in kana da hali ka je aikin haji wannan su ne shika-shikan musulunci guda biyar to daga nan yanzu fa ba abinda ake in ka rike wannan wallahi alazim kai dan aljanna ne baka da bukatar kai kowace kungiya ko kowace tafiya kamar yanda hadisi ya inganta cikin muslim wani sahabi ya zo wajen manzo Allah cewa rasulullahi ni yanzu idan nazo na rike na rike sallah na azumi da zakka da na rike wannan ban ƙara komai akan wannan ba zan shiga aljanna yace zaka shiga aljanna bayan ya tafi ma ya bar gurin sai ya ce aflahar rajulu in sadaka wannan mutum ya rabauta in dai abin da ya faɗi din gaskiya zai tsaya a kansa to sai ka tsaya kan wannan ba sai kai wani abin da za a koya ma raina mutane ko ka zagi bawan Allah ko ka zagi mutane baka san inda biya gaskiya abin yake ba a saka maka kin mutane mutanen kirki irin wayannan wanda Allah ke cewa wa yahdika siratan mustaqima wa yahdikum siratan mustaqima ya shirya da ku ta farki madaidaici to wannan kun ga ganimar farisa da rome an bude ta farisa maguzawa ne rome aksarinsu kiristoci ne farisa bautar wuta suke yi zamanin sayyidina umar aka bi salsala ta yaƙi aka je aka bude aka kai musulunci nan rome ma aksarinsu kiristoci ne su ma aka kai musu musulunci nan wanda daman Rome akwai alaka tsakanin musulmi da da da da su Rome da da, da musulmin Madina annabi da sahabbai akwai kyakkyawar alaka tun da can lokacin da ana fada tsakanin Faris da Rome din za ku ga akwai suratul Rum ma alqur'ani alif lam mim ghulibatir rum fi adnal arab wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bil'i sinin lillahi al-amru min qawlin min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun ko mu'minin to lokacin da ana fada tsakanin Faris da Rome musulmi suna goyen Faris bayan suna goyen bayan Rome saboda Rome ahlul kitabi ne su kuma Faris bauta wuta suke Iran kenan suna bauta wuta suraka musulmi sai suke mubara tsakanin mushrikai suna goyen bayan Farisa musulmi suna goyen bayan Rome a shekarar da wannan aya ta sauka sai aka yi nasara akan Rome gulibatul Rome fi adnal arab sai Allah ya ce wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun su ma za a ƙara yin wani faɗan nan gaba fi bil isnin shekaru ba su kai goma za a ƙara yi za a ƙara gwabzawa Rome za ta ci Paris sayyidina Umar da Allah ya bashi mulki ya zama halifa sai ya fara jahaza jaysh li Rome wa Farisa aka kai musulunci nan to wannan an musulmi a nan fa suka samu ganima suka samu daula da aka fara buɗe garuruwan farisa musulmi suka samu daula suka samu ganima shi yasa Allah ya ce wa uqra lam taqdiru alaiha kad ahada Allah biha wa kana Allah ala kulli shay'in qadira kaga Allah ya kiyaye ya tsare ta har sayyidina Umar yazo aka buɗe garin to walau qatalakum allazina kafaru da wa'anda suka yaƙe ku nan wato sun yaƙe ku kafirai da sun yaƙe ku lawallawul adbar wallahi da sun juya baya da sun sha wuya da sun kai takonsu sannan la yajiduna waliyan wala nasira sannan ba za su samu wali ko mai taimako ba wato wannan ya faru ne su mutanen makka da wanda suke tare da mutanen makka wato lokacin da aka zo khaibar din aka zo hudaybiya aka zo yakin ana maganar hudaybiya sai mutanen makka sai suka yi wani munafinci da farko sai suka aiko wani wata wata kungiya ta sojoji a gefe Khalid bin Walid shine jagora aje a dan kwankwaso a gaya abin ya ina su yake har yanzu da abin yake su da niyyar yaki suka so su sai da suka zo sun zo kusa da Hudaybiya ashe ban san annabi ya raba dama akwai ko ina ta shigowa an sa sahabbai ba da makamai sun zo ba su zata ba kawai sun suka ga sahabbai da makamai wato a tsaye kai a tsaye sun shirya da dawakinsu sai suka tsorata sai suka koma sai Khalid ya juya da dawakin suka koma suna cewa wallahi wannan mutanen a shirye suke bayan sahabbai ba komai hannunsu ba su da makami ba su da suka zo umara amma sai Allah suka musu tsoro suka tsoro suka ruga shine Allah ke cewa walau qatalukum allazina kafaru kafirin nan su Khalid bin Walid a lokacin bai musulunta ba da sun yaƙe ku lawallawul adbar wallahi da hakan da sun sha wuya sannan ba za su samu mai jibinta ba mai taimako ba to
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم وأيديكم أنهم ببطن مكة من بعد أن أكبركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا
to Allah sai yake cewa sunnatullahi lati karkala min qabl wannan sunna ce ta Allah wacce ta riga ya tuntuni walan tajidu sunnatullahi tabdila ba za ka saba samun canji ga sunnan Allah ba shine wace sunna ce wannan shine rugurguza kafirci da munafinci da kuma tabbatar da imani ga musulmi wannan ita ce sunna Allah kuma har wannan sunna har ta dade har duniya ta dade haka take duk inda kafiri in dai ya kai kafiri ne aka ce za a hadu to lallai kafiri shine a kasa in kaga an yi nasara kan musulmi to ba su bi ka'ida bane je ai nasara kan musulmi ba taba yi ba ko ba za a yi ba saboda suna Allah ce shi yasa zaka ga koda wanda suke yin irin wannan daukan makamai ba kan kaida ba suna suna abinda ake kira terrorism din da ake kira zaka suna wahalar da gwamnati kun ga ba kan daidai suke ba amma sai kaga gwamnati tana wahala a kansu da biyan da aka sha wahala boko haram a kasan nan to ma baluka a ce boko haram kan kaida suke ya kake tunani ai da da da tuni an dagargaza kafirci da musuluncin za a yi to abin da yasa ba su yi nasara ba sa kuma ba za su taba yi ba saboda ba kan daidai suka tsara abin ba ba kan kaida suka yi ba sai Allah ya ce huwa allazi kaffa aydihim ankum Allah shine wanda ya kame hannun hannunku gare su ai hannunsu gare ku ba su yake ku ba wa aydiyakum anhum kuma ya kange hannunku zuwa gare su ma'ana ba ku yaƙi juna ba kenan bi baɗare makkata a garin makka ƙasar makka shine baɗare makkata ƙasar makka kamar yadda a ce ƙasar roni ba cikin garin roni ba ne lallai ƙila a ce su bara kuma shi ina ne duk ƙasar roni ne ƙasar ka zaure duk garuruwan da suke ƙasar ka zaure ƙila roni ta shigo ciki ma ce daga ina kake ce daga ƙasar ka zaure niki to a hudaybiya ƙasar makka ce shi yasa Allah ce bi baɗare makkata min ba da ana azbarakum alaihim bayan Allah ya baku nasara a kansu wa kana Allah bima ya'maluna basira lalle Allah mai gani ne akan abin da suke aikatawa wannan aya Imam Suyudi yace mutum tamanin daga cikinsu sun zo cikin ainihin wato dai bayanin da aka yi na ainihin shi wannan bawan Allah Khalid bin Walid saboda haka suka zo da ya koma ya tsorata ɗin sai aka kama wasu kuma mutum tamanin a cikinsu su kuma plan ɗinsu siwa musulmi kwab ɗaya wanda suka ga da dama haka ɗin musulmi sai suka zagaya sai suka kawo su sai aka kawo su wajen manzan Allah da aka kawo su wajen manzan Allah sallallahu alaihi sai ce a sake su to suna jin wannan sai suka ƙara tsorata Khalid sai ce na gaya muku mutanen nan sun yi ƙarfi mutanen nan yanzu wanda za a ce mun musu wannan plan ɗin kuma mun musu wannan shirin kuma su saki su saki mutanenmu wallahi sun mare na mu ne so suke kawai sun san sun fi ƙarfinmu to tun daga nan suka sa sulhu a ransu abin ya faru da abubuwa ne da yawa suke ta faruwa to tun daga nan suka ce to mun yadda da wannan sulhu a zuwa a yi sulhu ai ba dan sun ga uwar bari ba ba lallai su yadda da sulhu ba da ba su yadda ba to هم الذين كفروا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ به الله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم إن ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
kun ga yadda Allah ta'ala yake ta faɗin sirrin da ke tattare da yadda annabi ya ga ya yi umara a mafarki ya fita a je a yi umara daga umara aka ce to tunda an ce an kashe sayyidina usman a je a yaƙi muminai suka yadda a je a yaƙi daga nan su da aka ce a yaƙin suka ga abin ba nasara aka dawo maganar sulhu ai sulhu a zauna ai sulhu amma sulhun nan kamar yadda muka karanta shi a karatun jiya ne ko shekaran jiya ga yadda sulhun ya zama to sai Allah ke ta bayyana dalilin da yasa yaƙin wato shiga garin makkan a yaƙance ga abin da yasa Allah bai sa an yi ba wannan aya tana nuna mana duk sirrukan ne da ayoyin baya humul ladzina kafaru su ne wa'yanda suka kafirce wa Allah wasa dukun anil masjidil haram suka kange ku daga zuwa masallacin harami ma'ana suka kange ku daga zuwa umara suka ce sai baɗi wal hadaya ma'akufan ga kayan hadaya raƙuman da aka taho da su wajen 770 ma'akufan an tare su a gurin ba a yanka su ba an yabluga mahilla ba su je gurin da ake yanka ainihin hadiya hadaya din ba sai Allah ce walaula rijalun mu'minu wa nisa'un mu'minati ba dan wasu mazaje maza da mata da suke garin Makka ba to ba dan wasu mazaje da mata da suke garin Makka ba akwai maza da mata mu'minai a garin Makka amma karkashin kafirai suke yaran gida ne wasu bayi ne amma mu'minai ne suna aiki karkashin irin su Walid ibn Mughira da sauran manyan kafirai wanda suka yi saura a Makka yaran gida ne kuma mu'mine ne in kuka danna a lokacin kuka je kuka yaki kuka ce yaki ai ba za ku basu ba tunda yaran gida ne sai ku kashe kafirai ku kashe ƴan uwanku musulmi ba ku sani ba shine Allah ce walaula rijalul mu'minun ba dan mazaje mu'mine wa nisa mu'minatin lam ta'lamuhum wanda ba ku san su ba an tadauhum za ku kashe su ne fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm in kuka yi hakan sai laifi ya same ku ba ku sani ba ku je ku kashe ƴan uwanku ba ku sani ba sai Allah ya ce liyurkillahu fi rahmatihi man yasha wannan duk abin da yasa aka kange wannan domin Allah ya shigar da rahmarsa ga wanda ya so law tazayyalu da za ku tantance su in kun shiga garin makkan za ku gane su la'azzabna allazina kafaru minhum azaban alima da sai mu sa ku ku je ku yakin ku azabtar da kafirai tunda kun tantance yan uwan amma ba za ku tantance ba in kuka shiga garin Makka a wannan lokacin ba za ku gane su ba za ku iya kashe su amma lau tazayyalu da a ce in kun shiga garin Makka za ku iya gane wayannan raunanan mu'minai wanda suke cikin garin Makka to da la'azabna alladhina kafaru da sai mu azabtar da su kafiran makka din sai mu tura ku mu ci aje ayyaki ko sulhun ma ba za a yi ba domin me ayyaki kuma a a kashe su to kun ga hikima ko shi yasa in Allah ya baka umarni kai ka bi ba sai ka tambayi dalili ba ba za ka ce Allah da kace mai ma sallah anta ghaniyun me yasa Allah kace mai ma sallah akwai dalilai da yawa ba sai ya faɗi ma ba idan Allah ya bada umarni in ka bi to maslahar ka ce kawai kaga da suka bi umarnin Allah ga abin yana ta bayyana yana ta bayyana yana ta bayyana ga dalilin da yasa kaza dalilin da yasa akai kaza dalilin da yasa akai kaza to
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الهمية همية الجاهلية همية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية Allah ke cewa lokacin da Allah ya sanya wa kafirai cikin zukatansu hamiyat hamiyatul jahiliya hamiya wato izza amma izzar da ya sa musu din da jin jiji da kai shine hamiya wacce ya sa su sai su hamiyatul jahiliya hamiya ta farko ana santa hamiya kaji kana san al'adarka kaji kana san garinka kaji kana san mutanenka kana girmama abinka ba za a taba maka shi ba shine hamiya amma hamiyatul jahiliya shine kai abin ba tunani ba hankali ba tsari shine abin da suka yi mu ba za mu yadda ku shiga makka ba ba za mu je ku umara ba haka kawai mutumin da ka zo ka yake mu ka kashe mana manya manyan mu kai kaza kaza kuma kawai sai muka ka shiga kana umara kai nasara kan mu kenan shine hamiyatul jahiliya an gane shine hamiyatul jahiliya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih sai Allah ya saukar da nutsuwa akan manzansa wa alal mu'minina ya saukar da nutsuwa akan mu'minai debi fa Allah ya ƙara maimaita wannan nutsuwar shine suka bi suka bi wallahi biyayya dadi gare ta ba haka suka so ba gungun sahabbai kakaf ba su so akai haka ba amma sai Allah ya saukar da nutsuwa cikin zukatansu da muminai wa alzamahum kalimatat taqwa ya lazumta musu kalmar tsoron Allah ita ce me la ilaha illallah wa kanu ahqqa biha wa ahliha su suka fi cancantar wannan kalma ta la ilaha illallah da kuma ai sune ahlinta wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana Allah bi kulli shay'in alima lalle Allah masani ne akan komai kun ga Allah ya ƙara fito da wasu abubuwa wannan hamiya ta jahiliya ita ce wannan abin da suka yi to daga baya da suka ga uwar bari shine suka yadda aka yi ainihin sulhul hudaybiya to mu tsaya nan lokaci menene to da kyau wannan tambayar tana da kyau irin ta muke so wato wannan baiwa Allah tana magana akan azumi wato ba ita a yadda take wai azumi ya zo ba ta so ta rika shan azumi saboda al'ada saboda haka sai ta je wai sai kawata ta ba ta shawara ta sha magani wanda zai hana ta yin al'ada wai kawai don kar ta sha azumi saboda haka ita ta ce ba za ta yi haka ba sai ta tambaya irin wannan tambayar muke so to dan adam baiwa Allah Allah saki na jina Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce ki ya halicce mu ya sa miki dabi'a mace ya sa mata dabi'a al'ada al'ada tun daga uwanmu ainihin wato Hawwa tun daga nan al'ada take bai halatta mutum ya cire dabi'ar da Allah ya sa masa ba Allah ya halicce ku yi wannan jini wannan fitar jini magana ce mai faɗi hikima ce ta Allah ta wanke mahaifarku tana ƙara muku lafiya duk lokacin da aka sha magani da niyyar wai kada a yi al'ada to an cutar da kai sannan kuma an cire daga mutum ya cire kansa daga ɗabi'ar da Allah ya masa malamai da yawa suka ce ma yana daga cikin taghayru khalqillah canja halittar Allah shine ga abin da Allah ya ma ɗabi'arka ka cire ka ce kai baka santa duk inda mace take al'ada dole ne in ma za ka ga macen da mata al'ada za a ce mata abnormal ko ba daidai take ba abnormal ce sau da ya za a Allah ya baki normal kin zama normal saboda kar ki sha azumi bai wa Allah ki ce ki sha magani don ya hana ki ainihin wato kin yin azumi ke so kike ai azumi da ke gaba daya wallahi wannan wala tulqu bi aidikum ila tahaluka wannan baya halatta a takeice baya halatta baya halatta mace ta sha magani domin ainihin wato kattai ainihin wato azumi baya halatta ki bar jikinki in al'ada ki tazo ko kwana nawa ne in Allah yayi za ki rama bayan sallah ki rama ko baki in kina jin tsoron ramawar kina da ƴaƴa kila ki rika rubuta wasiya shi yasa muke da wasa da wasiya rubuta wasiya bayan Allah ‘ya'yana ana bi na azumi kaza ana bi ran azumi shekarar kaza na sha azumi kaza in Allah bai baki ikon rama ba makila ya yanki sassa rama ko jikokinki wanda wanda shi ma sakaci ne ba karami ba amma a takaice baya halatta mace ta sha magani don wata yin al'ada don katta kishan azumi wannan kuskure ne babba a kiyaye tunda kin ce ba za ki so maganin ba sai kin ji fatawa to Allah sake dauki wannan fatawar kuma Allah sa karki je wajen yan zamani ce ai yo ai inda kin riga kin sha al'ada ta tsaya ai ai shikenan ki dauki wannan yafi daidai Allah sa mu dace